manta ba a wancan sati cikin taimako na Allah subhanahu wa ta'ala mun tiƙaƙe a kan babun ma ja a firruka wata ma'im wanda a yau isha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan babun man tabarraka bi shajarin au hajarin wa nahwihima babi da yake magana a kan wanda ya nemi albarka da wata itaciya ko kuma wani dutse wa nahwihi ma da abin da ya kama da wannan ɗan uwa musulmi wannan babi ne malam ya kulla domin ya kama na nassoshi wanda suka tabbata daga cikin alqur'ani suka tabbata a taska ta manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan haramcin neman albarka cikin abin da Allah bai sanya albarka cikinsa ba ko ko bai sanya a nemi albarka a cikinsa ba shi yasa malam ya kama na wasu manya-manyan al'amura guda biyu wanda yawa-yawan mutane suna fadawa a cikin tarko na shedan alhali wasu ba su sani ba shi yasa ma da kawo bi shajarin kowace irin itaciya ce wanda mun sani a bisa al'adan bahaushe a wasu gurare daban-daban za ga mutum zai je ya ciro wata itaciya da zummar neman wani abu na magani a jikinta za ga wani ya yi sallama wani sai ya yi arwalla wani kuma sai ya zo ya yi sujada wani sai ya yi ruku'i wani sai ya zo ya zauna ya ce mun zo neman a kaza mun zo neman alkhairi mun zo neman abu kaza a ba mu damar kaza duk wannan iya daga cikin abin da ɗan adam yake ƙetare iyaka a kansa duk duniya babu wani abu da Allah ya karrama irin ɗan adam yayin da ɗan adam ya zo yake risinawa wani abin da Allah ya halicce shi domin sa to ya kaskantar da kansa cikin abin da Allah bai umarce shi ya kaskantar da kansa akai ba Allah ce wa laqad karramna bani adam hakika mun karrama mun darjanta dan adam duk a yayin da zaka zo wajen wata itaciya ka kamba mata ka darjanta ta ka dauka ta sama da kima ko ka nemi albarka a gare ta to kasancewa ka saki layi au hajarin ko kuma dutse sayyidina Umar radiyallahu anhu a lokacin da ya zo zai sumbaci alhajarul aswad ya ce inni la'alamu annaka hajarun lalle ka sani cewa lalle kai dutse ne ma'ana dutse sunanka baka canza ba game da sunan dutse walaula anni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qabbalaka ma qabbaltuk yace ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ya sumbace ka wallahi ba zan sumbace ka ba da na ƴan uwa musulmi neman albarka cikin abin da Allah bai yi umarni a kai ba to yana kai mutum zuwa ga bautar wani Allah sannan akwai itaciyan nan wanda manzon Allah ya yi mubaya'a ga sahabbansa wanda Allah ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara hakika Allah subhanahu wata'ala ya yarda da waɗannan mummunai a yayin da suka yi maka mubaya'a suka yarda za su bauta wa Allah za su yi jihadi za su ɗaukar kalmar Allah ƙarƙashin wata itaciya me ya faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka samu wasu na zawa su yi diki gari su yi tattaki su zo gurin wannan itaciya wani ya ciri itaciyarta wani ganyenta wani bawanta ana zuwa ana neman albarka ana neman alkhairi sai na umar sai aka sare ta saboda gudun fitina saboda gudun kar wasu su kai su bata matsayin wani abin bauta ba Allah ba to duk irin wannan iya nuna mu cewa idan mutum ya koshi da tauhidi idan ya tashi roƙo baya roƙon kowa in banda Allah idan ya tashi neman wani alkhairi baya baya neman alkhairi a gun kowa sai a gun Allah subhanahu wataala haka kuma idan yana neman a tunkuɗe a tunkuɗe masa wani bala'i ko wani kunci ko wani talauci ba zai nemi wani ya yaye masa ba in banda Allah subhanahu wataala wa qaulullahi ta'ala afara'aytumul lata wal uzza da fadar Allah subhanahu wataala afara'aytumul lata ku bani labari game da wannan gunki na allata wal uzza da kuma gunki wanda ake ce masa al uzza Allah ce wa manata thalithatul ukhra haka nan kuma da manatan su shine ɗayan ukun su kenan waɗannan gumaka ne amma asalin waɗannan gumaka sun ƙirƙiri sunan waɗannan gumaka daga cikin sunaye na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yawa-yawan malaman tafsiri suka ambata na farko allata suka ce asalinsa sun ciro wannan kalma ne ta allata ta ɓangaren abin da ya shahi wani bawan Allah wanda ya zamanto ya littu lil hajjaj sawiq ma'ana iya dama wani gumba ko kunu ko wani abu na horo-horo ga a yayin da a yayin da alhazai suka zo bayan ya mutu sai suka bashi matsayin wani waliyi ake bauta masa kuma bayan Allah wasu ka ce a akwai kira'a tabbatacciya daga cikin kira'o'i wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito ta daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afara'aytumul lata wal uzza suka ce to wannan an ciro wannan kalma ne daga sunan Allahu to ala ayi hal dai sun kirkiri waɗannan sunaye sun baiwa gumakansu sai Allah ce kuma bayan wannan al'uzza shi kuma mushtaqqu min al-aziz sun bashi suna na suna na al-aziz ne sunan Allah subhanahu wataala almanata kuma daga almannan ne to sai Allah yake cewa waɗannan gumaka da kuke ambatawa ku ba mu labari game da su sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan cewa wa manata thalithat ukhra Allah ce alakumuz zakaru wa lahul unsa wanzu kun zaba wa kanku ƴaƴa maza ku zaba wa kanku ƴaƴa maza ba ku san ƴaƴa mata amma kuma ku dangana wa Allah ƴaƴa mata kuna cewa mala'iku ƴaƴa ne na Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce tilka idan qismatun dhiba tabbas wannan rabo ne wani kaso ne na zalunci wanda kuka ɗauki wani abu kuka ɗora shi ba a mahallinsa ba sai a ƙarshe alaƙa cewa ina illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan waɗannan kawai sunaye ne ku kuka sanya su ku kuka raɗa su ku da mahaifanku da ɗai Allah bai saukar da wani hujja ba ko wani dalili ko wani dalili akai kawai abu ne wanda ya zama to in yattabi'una illa dhann ba komai suke bibiya ba sai zato sai zato zato zato wa ma tahwal anfus da abinda kuma soye soyen ransu da zukatansu yake ainihin raya musu Allah ce wa laqad ja'ahum min rabbihim alhuda wannan ma da kawo wannan aya mun kara ne diba da cewa ta daga cikin abinda bayanin malam ya kunsa a takaice dai malam ya kawo wannan ne diba da cewa ba a neman albarka a gun kowa sai a gun Allah subhanahu wataala sannan malam ya kawo mu hadisi an abi waqid bin laythi qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ila hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin ولل مشركين سدرة يأكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وأن حديثنا أبي واقد الليثي قال كتوى خرجنا مع رسول الله من فتتارد منزل الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين zuwa ga ainihin yaƙi na Hunain wannan yaƙi na Hunain ya auku ne bayan an rigai an yi yaƙi na ɓangaren Uhud bayan an yaƙin Uhud to shikenan manzar hama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗoki sojojin yaƙi kusan dubu goma sha biyu daga ciki dubu biyu mutan makka ne da suka yi hijira daga garin makka zuwa garin madina mutum dubu goma mutanen yankunan garin madina ne a yayin da suka fuskanci makiya sai suke cewa lan naglibal yawma min qilla suka ce a yau dai ba za a rinjaye mu saboda karancin mu ai yawan mu ya kai ya bamu nasara to amma duk a yayin da kake ganin cewa abin da ke hannunka ya ishe ka sai Allah ya jarrace ka shi sa kada ka taba dogaro da abin da ke hannunka ka nemi taimako na Allah subhanahu wataala shi dai Allah yake bamu labarin cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tubni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat Allah subhanahu wataala yake cewa laqad nasarakumullah hakika Allah subhanahu wataala ya taimake ku ku sahabban manzon Allah fi mawatin kathira a gurare da yawa wa yawma hunain da kuma yini na hunain iz a'jabatkum kasratukum a yayin da yawanku ya ainihin rudar da ku Allah ce amma kuma wannan yawan naku falam tuguni ankum shay'an bai wadata da ku da komai ba saboda sun shigo wani rukuki kawai mushrike suka shigo wa sahabbai ba tare da shiri ba wannan yasa kusan mutum dubu goma sha bin nan kowa ya gudu sai manzon Allah da mutum ɗari duk sun watsi amma dai a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala kuma ya kawo musu nasarar dan annabi musu cewa duk a yayin da ka rutsu da wani abu da ke hannunka ka manta Allah to ka manta tauhidi kenan shi sa a kullun ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala a cikin rayuwanka to almuhim a nan gurin yana ba mu labarin akan yaƙi na hunain yace wa nahnu hudasa'u ahadin bi kufrin alhali mu muna farko farkon musulunta ba mu daɗe ba rabanmu da kafirci da ainihin saba wa Allah ɓangaren bautar wani Allah subhanahu wata'ala ya ce walil mushrikina ya tabbata mushrikai sidratun suna da wata magarya ya kufuna inda hada suke dukufa a gunta suna neman albarka a gunta wa yanutuna biha aslihatahum suna rataya makamansu a jikin wannan itaciyar diba da cewa wai duk wanda ya rataya wannan ainihin takobinsa ko ko mashinsa ko wani makaminsa to zai samu nasara akan makiya yuqalu laha ana ce wannan itaciya zatu anwatin ma'abuciyar marataye domin tana da gafa gafa gafa da yawa a jikinta wanda kowa in yazo sai rataye takobinsa anan wannan ya rataya diba da cewa wai wannan itaciyar duk a yayin da ka rataye wani abu a jikinta zaka samu albarka zaka samu nasara ko abin da ya kama da wannan sahabban da suna sababbin musulunta suke cewa famaran na bi sidira mu ma sai muka zo wucewa ta gaban wata magariya fa kulna muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ija Allah na zata anwaqin mu ma sa mana nema mana wata itaciya ta magariya ma'abuciyar maratayai kama lahum zatu anwaq kamar yanda su ma mushrike suke da itaciya da suke rataye makamansu suna neman albarka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace Allahu akbar yace kai Allah mafi girma wannan kalma manzon Allah ya faɗe ta ne inda ta'ajjub yayin da mamaki ya kama shi yaya za ku bar Allah ku bar mahalicci ku bar mai bada nasara ku je kuna ratayuwa zuwa ga wata itaciya kuna neman albarka a gunta ai waɗancan mushrikai ne san girman Allah ba san matsayin addinin Allah ba ya za a yi ku yi komanceceniya da su akan neman albarka akan wata itaciya sai maza ce inna hasunan lalle tabbas hanya ce wani gwadabe ne wanda jama'a suke gangara masa na da da na yanzu yace qultum kun fada wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa kama qalat banu isra'ila li musa kamar yanda bani isra'ilawa suka gaya wa annabi musa alaihi salam a yayin da Allah ya ce yake ba yake cewa da banu li musa ija allana ilahan kama lahum aliha wanda asalin ayar fa atau ala qaumin ya'funa ala asnamin lahum anan da suka ce ma ainihin annabi Musa alaihi salam cewa ayan da suka ce wajawaza nabi bani Isra'il bahra fa atau ala qaumi yaqfuna ala asnamin lahum suka ce qalu ya Musa ya Musa allana ya Musa allana ilahan kama lahum aliha suka ce ya Musa ya ka annabi Musa ij'al lana ka sanya mana ilahan wani abun bauta kama lahum aliha kamar yanda su ma waɗancan mushrike suke da abin bauta su tunaninsu cewa wai abin bauta sai an kama shi sai an gan shi sai an taɓa shi tunaninsu kenan to shi ne manzala kisa kun yi kamanceceniya ga irin abin da banu isra'ilawa suka gaya wa annabi musa alaihi salam iji allana ilahan kama lahum aliha sai ce kala innakum qaumun tajhaluna lalle ku wasu mutane ne wanda kun jahirci Allah ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya albarka ba a cikin wata itaciya ko wani dutse da zai baka sa'a ko wani alkhairi ko wani albarka duka alkhairi da albarka abun Allah subhanahu wataala yake sai manzo daga cewa la tarkabunna wallahi za ku bi za ku haihayi sunana man kana qablakum a wata riwaya sanana man kana qablakum za ku haihayi hanyoyin wanda so gabace ku wallahi manzo Allah yayi gaskiya wannan iya daga cikin alamun min alamin nubuwa ko mu ce iya daga cikin dala'ilun nubuwa manzo Allah ya ce wannan al'umma za su ringa taka sawayen yahudawa da nasarawa ko manzo Allah ya faɗa ko gashi muna muna cikin lokacin za ga ga su matasa ne kaga mutum iya sauraron waƙoƙi na arnawa kafirai makiya Allah wani ma zagin Allah yake da zagin addinin Allah amma ka kunna shi kana ji ka wuni kana ji baka san me yake faɗa ba amma a gehe guda baka sauraron alkur'ani baka sauraron wa'azi baka sauraron nasiha baka sauraron abin da zaka tattaru guzuri da shi yayin tsayawa ka gaban Allah manzara ce da tarkabunna wallahi za ku haihayi sunana man kana qablakum hanyoyin wanda so gabace ku rawahu tirmizi imam tirmizi ya fita da wannan hadisi wa sahahu kuma ya inganta wannan riwayar fihi masail a ciki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayatin najmi fassarar ayar da take cikin suratul najmi afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra mun ga bayani akai athaniya mas'ala ta biyu ma'rifatu suratul amri alladhi talabu sanin surar abin da suka nema ij'al lana ilahan ko kuma ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat sun nemi suran a musu suma ma'abuciyar maratayi irin yanda mushrike suke da ainihin ma'abuciyar maratayi الثالثة مسألة أكو كونهم لم يفعلوا كسنشي والسبس أيكة أبدا سن أيكة هذا سيشركة الله سبحانه وتعالى الرابعة مسألة هدو كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك كسنشي والسو سنمي kusanci zuwa ga Allah game da haka tunaninsu cewa in an yi haka ba a saba wa Allah ba li zannihim annahu yuhibbuhu da zatan su cewa wai Allah yana son haka sai manzon Allah ya karanta da su cewa wannan bai dace ba al khamisa mas'ala ta biyar annahum idza jahilu hadha idan har wasu musahabbai sababbin musulunta sun jahilci haka to fa ghairuhum aula bil jahli wasu wanda ba su ba su suka fi dacewa ga rashin sanin wannan hukuncin shi yasa duk wanda kaje ya ce ka at-tauhid arafna to ba gaskiya faɗa ba tauhidi wallahi sai kaje makaranta malaman tauhidi malaman aqida kullun suna karanta kitabut tauhid suna karanta littafai na aqida amma kullun suna ƙara gano matsalolin su su karan kansu ma ina ga wanda bai taba sa littafi bai karanci tauhidi ba shi ba a zancen sa ma as-sadisa mas'ala ta shidda anna lahum min al-hasanati lalle suna da kyawawan hala suna da kyawawan ladaddaki da ayyuka na alkhairi wal wa'di da alkawari daga gun Allah bil maghfirati ta bangaren samun gafara ma laysa li ghairihim irin yanda wanan su bai samu hakan ba as-sabi'a mas'ala ta bakwai annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lam ya'durhum lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dai bai ba su uzuri ba shi sa a babi na tauhidi ‘yan uwa ba yanda za a yi wani ya zo da shirka ga Allah ka yi shiru ka kyale in kai haka ka sa'a ma Allah shi sa kaga manzo Allah suna yi bai daga musu kafa akai ba shi sa duk inda za a je a zo a bangaren tauhidi babu daga kafa saboda shi ne asalin abin da Allah ya aiko manzanni kafin manzan Allah da shi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu tagut walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa latakunanna min al-khasirin mas'ala ta gaba mala yake cewa yake cewa lam ya'dhurhum bal radda alaihim bi qawli bar ma dai manzon Allah ya musu raddi da fadarsa Allahu akbar Allah mafi girma inna hasunan lalle hanya ce la tattabi'unna sunan man kana qablakum tabbas za ku ba hanyoyin wanda suka gabace ku fa ghallaza al-amra bi hadha bi hadhihi thalath sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kausa harshe akan waɗannan ababe da waɗannan ababe guda uku shine Allahu akbar inna hasunan la tattabi'unna sanana man kana qablakum abu guda uku manzo Allah yazo dan ya karfafa wannan magana asamina mas'ala ta takwas al-amrul kabir al'amari mai girma wa huwa al-maqsud shine abinda ake nufi annahu akhbara lalle manzon Allah ya bada labari anna talabahum ka talabi bani isra'il cewa neman su game da haka to irin neman da banu isra'ilawa ne suka yi lamma qalu li musa a yayin da suka gaya wa annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mana wani abun bauta kamar yanda su ma suke da ainihin wani abun bauta wanda ba Allah ba at-tasi'a mas'ala ta tara anna nafiya hada min ma'ana la ilaha illallah cewa kore hakan to iya daga cikin ma'anar tabbatar da kalmar la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah ma'a dikkatihi tare da bayani wanda ya zamanto gashi nan ya huto a hili shine dikka an kai makura wajen bayani akan sa wa khafa'i amma da da koyuwarsa ala ulaika akan waɗannan bayin Allah halafa alal futiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi rantsuwa akan fatwa da zai yi shine wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa idan ka ji manzon Allah ya irin wannan rantsuwar to wani al'amari ne mai girma da yake so ya isar da shi zuwa ga al'umma malai ce wa huwa la yahlifu illa li maslahatin manzon Allah baya rantsuwa sai ga abin da ya zamanto akwai maslaha a cikin sa shi sa ma shari'a bata yarda ba a tambaye ka wani daga ina, daga ina kake kace na rantsi da Allah daga to me amfanin rantsuwar ka ci abinci wallahi na ci to me amfanin rantsuwar wani abu ne wanda ba a bukata to in ka ji manzo Allah yayi rantsuwa to akwai alfa akwai alfanu akwai masala akwai wani wata bukatuwa da take bayuwa zuwa ga haka alhaji ta ashara mas'ala ta 11 anna shirka fihi asghar wa akbar lalle shirka akwai karama akwai babba bayani ya gabata a wancan darasi da ya gabata karamar shirka tafi babban laifi daga cikin laifin da aka saba wa Allah kaje wa Allah da karamar shirka yafi kaje wa Allah ma'ana wanda ya je da shirka karama to wanda zai je lahira yana zina ko yana aikata aikin mutanen annabi lotu subhanallah ko yana shan giya ko yana cin riba to wanda ya je da karamar shirka laifinsa ya fi laifin wanda ya je da waɗannan miyagun laifukan shi sa a shirka babu wani sauki akai ƴan uwa musulmi li'annahum lam yartaddu bi hadha domin ba su yi ridda akai ba din da yake ba su aikata ba ko manzo Allah ya dora su akan layi الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو قولهم فأسوا ونحن حدثاء أهد بكفر الهالي منا, منا فرق فرق مسلمتا فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك وأن يكنوني أكن شوا وسنسو بسجهر شاكبا دوما أتكي أكوي صحبا دبسي هكبا سمو رسول سنق وشير توحيدي سنسو ونن شركة دقاء الله وسنة سكفت ونن كلمة فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك شوا وسنسو بسجهر شاكبا الثالثة عشرة مسألة تقوم شاءكو التكبير عند التعجب ينكبر أيين دمتين يما ماكي وانا الأمر يباك ما ماكي لا يتوى الله أكبر وانا أبي يباك ما ماكي لهم ذا الله يكبر أيين da wani abu ya bashi mamaki malai ce khilafan liman karihahu sabanin wanda yake ganin cewa hakan bai dace ba to manzon Allah yayi kaga babu zata a ce bai dace ba kenan arrabi'atu ashara mas'ala ta goma sha hudu saddu zara'i toshe kafa duk abin da zai bayu mutum ya kai ga shirka ga Allah to a toshe wannan hanyar alhamisatu ashara mas'ala ta goma sha biyar annahyu an tashabbuhi bi ahli jahiliya hani game da kamanceceniya ga mutan jahiliya shi yasa manzon Allah ya zo Allah ya aiko shi domin ya kawar da dukkan wani abu na maguzanci da bautar wani Allah da saba wa Allah da kangarewa Allah zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala da hasken musulunci as-sadisatu ashara mas'ala ta 16 al-ghadabu inda ta'lim hushi a yayin karantarwa yayin da wani abu ya baka mamaki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan bayani ya ce Allahu akbar inna hasunan kai wannan ita ce hanya ta waɗanda su gabace ku to wannan a yayin da mutum ya shiga damuwa a yayin da aka taba hurumi na Allah wannan ba laifi bane shi yasa ummuna Aisha take cewa da dai ba a taba ganin manzon Allah ba an masa wani abu da ya shafe shi ya saka wuta wa kansa ko yayi hushi yace tace idan kaga hushin manzon Allah to an keta alhurma addinin Allah to haka ake so ka zama a cikin addini duk a yayin da kaga an dauki haƙƙin Allah an ba wani Allah to kayi hushi da hushin an taba haƙƙin Allah ka damu da damuwa na taba wani addinin Allah subhanahu wataala السابعة عشرة مسألة تقوم شبكي القائدة الكلية قائدة جممية لقوله سورة فرسا إنها السنن للي ونن إتشي حنيا الثامنة عشرة مسألة تقوم شتكوس أن هذا علم من أعلام النبوة للي ونن علامة تلك تكين علام من النبتة منزن الله لكونه وقع كما أخبر كما يند منزن دومن حتى يا أو كما يند منزن الله يا يا بعد الأباني a lokacin da manzan Allah ya faɗi wannan abin ya ce a nan gaba za a samu wasu daga cikin al'umma al-muhammadiyya masu faɗar kalmar la ilaha illallah amma za su ringa bin yahudawa ko da za su shiga rami ko kogo na damu duk matsewar wannan rami na damu sai sun shiga suma manzan Allah yana daga cikin iya buga misali sai ce da za su shiga ɗan ramin da damo yake shiga duk a cikin damobi babu wanda yake zaɓa wa kansa ƙuntataccen gurin zama irin damo domin shi idan ya shiga to babu wani abu da za ka iya sawa a cikin ɗakinsa shi sa ma jayo shi ko ka kama huskiyar shi a cikin ramin shi to jayo shi ba karba aiki bane ba to manzala ce yahudawa da nasarawa in za su shiga irin ɗakin damo saboda kunci to a cikin al'umman manzala nan gaba sai sun zo sun ce sun shiga wannan gurin da Allah hakan bai faru ba ina faruwa duk wani mutumin da yake shekara arba'in zuwa sama ya san cewa kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da sunan addini babu shi a cikin addinin musulunci idan ka hudo wucewa ta hanyar coci ko iglis evangelic ko assembly de dieu ko kuma wacce iglis din nan ta catholic idan ka zo ka ji ana buga ganga a cikin shirin gaba ki ce kai wai wannan wai addini ne fa wai wannan wai Allah ne ake bautawa ashe ashe ashe zai shigo cikin addinin musulunci wanzu ga shi nan babu wani kayan kiɗin da ba a kaɗawa kuma da sunan cewa wai addinin Allah ake a yanzu cikin musulunci to manzo Allah ya faɗa cewa duk abin da suka aikata wallahi sai an samu wasu daga cikin musulmi sun aikata kai ka san dai baka darjanta manzon Allah baka zo kana kada kada ana rawa ana rangwada kana kama sunan Annabi Muhammad wallahi baka san darajar manzon Allah ba ko mahaifinka ake ambatan sunansa ana rawa ana ihu wallahi zaka ce ba a darjanta mahaifinka balle fiyayyen halitta annabi Muhammad shi yasa ƴan uwa kada mu yaudari kanmu akan addinin Allah duk abin da yake addinin Allah ne kai kanka a cikin kwakwalwarka da tunaninka da hankalinka kasancewa wannan abin ya dace ko bai dace ba balle idan an dora shi akan mizanu shar'i wanda kuma za a bar duk wani abu a koma zuwa ga abin da ya tabbata a cikin alkur'ani ko sunan manzon Allah to manzon Allah ta suke cewa lalle za a samu wasu bayan Allah za su ba hanyoyin wanda suka gabace ainihin annabi Muhammad addinin annabi Muhammad mala yake cewa at-tasi'atu ashara mas'ala ta 19 anna kulla ma zamma Allahu bihi al-yahud cewa dukkan abin da Allah ya zargi Yahudawa da shi والنصارى da nasarawa fil qur'ani a cikin alqur'ani to annahu lana mu ma wannan zargin in mun yi an zarge mu mu ma wannan laifin in hana mu yi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa man fasada min min ulama'ina fa fihi shabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi shabahun bin nasara yace duk wanda suka lalace daga cikin malamanmu to akwai kamanceceniya da yahudawa a cikin halayensu da ɗabi'o'i saboda su sun yi ilimi suka ƙi Allah wanda kuma suka lalace daga cikin masu bauta ba ilimi to shi kuma akwai kamanceceniya da nasarawa saboda su suke bauta wa Allah a bisa jahilci al-ishrun mas'ala ta 20 annahu mutaqarrarun indahum cewa abu ne tabbatacce agunsu sahabbai da kuma abin da yake tabbatacce a cikin addinin Allah annal ibadat annal ibadati mabnaha alal amri ita ibada an gina ta ne akan umarni fasara fihi tanbihu ala masail qabri sai ya zamanto anan akwai fadakarwa akan mas'alori tamboyi na kabari mi malike so ya fada anan gurin hatta da Uthaymeen Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya ce wannan yake nuna maka akan dukka da ilimi da zirgin tunani da istinbati na Muhammad bin Abdul Wahhab a nan gurin asalin ibada shine at-tawakkuf bazan zo ba na kirkiri zikiri ba tare da umarnin Allah ba ko na manzon Allah ba zai yiwu ba na kirkiri sallah a wani lokaci daga cikin lokatayya ba tare da umarnin Allah ba ko na manzon Allah duk abin da zan yi na ibada to Allah subhanahu wata'ala ya aiko min da manzon Allah a matsayi shine jagora na abin koyi na da zan bi manzon Allah akai shi yasa ma mai akhdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi kuma yace wa yaqifu inda amrihi bai halitta ga baligi mai hankali ya aikata kowane irin aiki in dai sunansa ibada ne har sai ya san akwai umarnin Allah akai sai an ce kai kuma ka tsaya inda aka umarce ka domin kirkiran ibada wannan ya kirkira wannan ya kirkira to me zai kai karshe na manzo Allah za a rasa shi sa ababi na ibada shine at-tawaqquf zaka tsaya ne sai an ce kai kai fasara fihi tanbihu sai ya zama to wannan akwai fadakarwa ala masail qabri akwai akan tambayoyin kabari amma man rabbuk amma kasancewar wane ne mahalicinka wane ne ubangijinka fawadihun abu ne a hili wa amma man nabiyyu amma kasancewar wane ne annabinka a cikin kabari za a tambaye mutum to fa min ikhbarihi bi anba'il ghaibi iya daga cikin ba da labaruka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi na daga labarukan gaibi kaga iya daga cikin dikkar da malamin hudu a nan gurin hatta da fadar manzon Allah cewa a nan gaba za a samu al'umma al-muhammadiyya za su ringa bibiyar yahudawa da nasarawa hakan ya faru ko bai faru ba yana faruwa manzon Allah ya ba da labarin cewa a nan gaba za a sa wani mutum iya zaune a irin wannan kujera zai ce duk abin da bai cikin alkur'ani ba ruwanku da shi abin da ya tabbata a qur'ani koyi koyi da shi ɗan ƙala ƙato kenan manzon Allah ya ba da labari tun kafin su zo kuma ga sun zo a yanzu to duk irin wannan iya daga cikin mi ba da labarin wani abu da zai zo faru manzon Allah ta riga ya riga ya ba labari akai sai malaci wa amma ma dinuk amma faɗa cewa menene addininka fa min qawlihim iya daga cikin faɗar su ija Allah na ilahan ka sanya mana abun bauta kina kaga bai halitta a kirkiri wani abu na ibada ko bauta sai da umarni na Allah ko kuma na manzon Allah sallallahu alaihi الهادية والعشرون مسألة عشرين دقيقة أن سنة أهل الكتاب مضمومة للي حنير ما أبو تالتا في أبن زرجيتي كسنة المشركين كمر حنير مشركي الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو أن المنتقل من الباطل للي دول يتشرو يفاس ينقنا الذي اعتاده كما يسابد والنمقنر الذي اعتاده قلبه wanda zuciyar shi ta saba da wannan bannar to la yu'minu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba za a taba abutuwa ba akan cewa ba za a samu wani burbushi ba ko wani kingi na wannan al'adar misali duk a yayin da mutum yake kan wani addini misali wani mutum da kirista ne shekara ashirin fasto ne talatin fasto ne sai ya musulunta da ya musulunta to ashe da ya yi ta karanta alkur'ani yana karanta hadisan manzo Allah saboda ya raddi ga musulmai da wani wa sai Allah ya yi yalwata irjin sa ya musulunta to kada ku kuskura bayan kwana ɗaya ko biyu ko wata ɗaya ku ce to matsayinka matsayin malami ne a addini ka ba mu sallah ka yi wa'azi ka yi tunatarwa to sai an samu me sai an samu wani burbushin maguzanci da kiristanci da bautar wani Allah ya ringa sayo ta a cikin addinin Allah shi yasa sai yayi karatu la yayye tukun za a bashi dama ya fara magana a cikin musulunci to wannan har ma malamin bid'a duk abin da ya kwankwada a cikin bid'a sa idan ya shigo cikin sunna shi zai ringa zuba wa mutane to duk irin waɗannan ababe kaga waɗannan bayan Allah suna sun zo da maguzanci cikin musulunci suna ganin cewa a basu a nema musu wata itaciya da za su ringa rataye makamansu diba da abin da suka ɗauko a ƙarfashin jahiliya to shi sa mun kiyaye wannan abu ne mai mahimmancin gaske addinin Allah addini ne wanda yake da tsada kuma da shi ake shiga aljanna duk abin da kuma ake shiga aljanna da shi wallahi ba za a yi wasa akan shi ba kuma babu wani zancen daga kafa duk abin da za a shiga aljanna yau malam mai neman kuɗi ma haka riba gani ke taka tsantsan wajen kiyaye kuɗinsa mai neman duniya je yadda yake taka tsantsan wajen tattara duniyarsa wanzu in zaka shiga wanzu Allah ka kana da hurumin ka je kawai ka shiga banki ka dauki kuɗi duk wani matakan tsaro saboda dukiya ce a gurin ansa to aljanna akwai abin da ya take ta daraja babu to shi yasa ita ma aljanna tsaranta sai an tsare abin da Allah ya ce a tsare sai an kiyaye abin da Allah ya ce a kiyaye za a shiga cikinta da ke nan wannan shine abin da malam ya faɗa a nan gurin cewa annal muntaqila min al-batil duk wanda ya ciro daga wani abu na banna allazi itadahu qalbuhu da zuciyar shi ta saba da wannan to la yu'manu ba za a amince masa ba ay yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al-ada ya zama to akwai wani kingin burbushin wannan al'ada a tare shi ne kaurihi saboda fadar wannan sahabi wa nahnu hudatha'u ahadin bi kufrin alhali mu mun kasance muna farko farko musulunta babun ma jaa fi dhabhi li ghairi Allah babi ne yazo akan hukuncin yanka da sunan wani Allah haramun ne ka yanka dabba da sunan wani Allah subhanahu wata'ala kuma wannan wani Allah ko da a ce sunan annabi ne daga cikin annabawa na Allah shi yasa malamai suka ce ma duk sunan da ka ambata ba na Allah ba ka yanka wannan dabba bai halitta a ci namanta to da wannan ne ƴan uwa musulmi ƴan uwanmu wanda suke yanka dabba da sunan wani Allah da sunan wani abu na bukata ko wani aljani ko wani mala'ika to su sani cewa shirka suke yi wa Allah subhanahu wata'ala kuma shirkan da in ka mutu kana irin wannan wallahi ba za ka shiga aljanna ba wa qaulin lahi ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu وأنا أول المسلمين الله سبحانه وتعالى كتوى قل كغيا مسيك أنه محمد إن صلاتي للي صلاتا أنا أبن أكي نفي أنا ملنك كتوى شيني إبادة الله شيني بوتات الله سبحانه وتعالى ونسكي دا أينه ينكانا كذا شيني شاهد أنا ومحياي دا رايواتا ومماتي دا متواتا لله رب العالمين ta tabbata ga Allah ne kadai ubangijin talikai la sharika la Allah ba ya da abokin tarayya cikin dukkan waɗannan ababa lakinan rayuwar musulmi gabaki ɗayan da musulunci ne shi yasa ba musulunci bane ba a ce a cikin gida a ɗabbaka ka'idoji na musulunci amma inda an an je gurin aiki to za a yi doka ta bature rayuwar musulmi ko ina yake ta Allah ce babu wani guri da aka daga maka kawa a ce rayuwarka ba rayuwa bace ta addinin Allah shi sa turawa da suka yi bincike suka ga a duk duniya babu wani addini da ya bar wasu mazaje da halayen suka nagartu irin musulunci idan musulmi ya zama musulmin amma na gaske ba ƙarya ba cin amana ba gulma ba hasada babu cutarwa babu wani abu na shiga haƙƙi wannan musulunci shi ya karanta da 'ya'yansa akan wannan saboda ko musulunci ya zama to addini tabbatacce yarraje a gun Allah rayuwanka komi za ka yi akwai ambatan Allah akai kaga in za ka kwanta akwai ambatan Allah cikin dare ka tashi akwai ambatan Allah ka firgita ne ma akwai ambatan Allah ka ƙare barci akwai ambatan Allah shiga makewaya akwai ambatan Allah hutawa daga makewaya akwai ambatan Allah huta daga cikin gida akwai ambatan Allah masallaci zaka je akwai zikirin da zaka yi yayin shiga yayin zuwa masallaci akan titi shiga masallaci akwai ambatan Allah to duk masallaci aikin zaka yi sallah ambatan Allah ne ka huto daga masallaci akwai ambatan Allah sanya riga akwai ambatan Allah hudda riga akwai ambatan Allah wani bawan Allah Allah ya jarumce shi da wata cuta kana fatan kar Allah ya dora maka akwai ambatan Allah da zaka yi Allah ya kare ka bulaguro hawan abun hawa duk rayuwanka gabaki ita da wani abu wanda Allah ya dora ka akai shi zaka gani in musulmi zai zama musulmi na gaske to babu wanda ya kai shi albarka da alkhairi a cikin rayuwa kuma da wannan ne aka umarce ni inji manzon Allah wa ana awwal muslimin kuma ni ne farkon wanda ya fara mika wuya a wannan al'umma wa qawluhu da fadarsa fasalli li rabbika wanhar ka yi sallah ga Ubangijinka wani har kuma ka yi yanka ka yi suka dominsa layya ana yin ta saboda Allah ibadar yanka ana yin ta da sunan Allah ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai an Ali radiyallahu anhu qala an samo daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala haddathani Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzar rahma tsira da amincin Allah su karta bata a gare shi ya zantar da ni bi arba'i kalimatin da kalmomi guda hudu manya-manya akan na kiyaye su akan kuma na sanar da jama'a ka ce hatsarin su na farko manzala ce la'anallahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsinewa duk wanda ya yanka dabba da sunan wani Allah tsuntsu ne tsuntsaye ne ko kuma dabba ce duk abin da ka yanka da sunan wani Allah Allah ya tsinewa mai irin wannan shi yasa musamman malamai wanda suke da alaka kai tsaye da yi wa mutane roƙo Allah ko abin da ya kama da wannan to ka sani cewa ga hadisin manzon Allah manzon Allah ya ya bayyana cewa ba tsinuwar ta Allah ce duk wanda zai kama dabba wajen yanka ta ce bismi aljinniyu fulan ko ya ce bismi muhammad ko ya ce bismu- bismi jibril ko abin da ya kama da wannan to Allah ya tsine wa kowane ne wannan a ƙasar masar kwan dan uwa iya tambaya akan cewa hukuncin wanda zai je gurin boka a ce za a yi yanka to irin wannan mu sani cewa yan uwa musulmi a asali bangaren abin da ya shahi addinin Allah idan an roki Allah Allah bai sa sharadin cewa ba sai an yanka dabba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jina ne da naman maki ba sa zuwa ga al- ba sa zuwa gun Allah abinda Allah yake so abinda yake zuwa gun Allah shine jin tsoron Allah duk abin da za ka yi na ɓangaren roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i za da'ani idan an ce sai an yanka dabba ai abin zai dade da kenan ƴan uwa koda muna yi bayan nuna cewa shari'a ce ta shar'anta kenan a ka'ida kuma mu sani idan da zaka je gurin wani mutum ya nau'anta maka cewa dabban ma sai irin nau'i abu kaza za a yanka to nan ma an saki layi domin a bangaren yanka babu inda Allah su ta'ala ko manzon su kai umarnin cewa in za a yanka dabba da niyyar neman kusancin Allah to sai irin nau'i abu kaza wannan duka fa ƴan uwa musulmi wallahi iya daga cikin wasu littafai na tsahe-tsahe da matsafa suka ringa rubutawa su suka ringa ɗora wannan sharɗan sai shigo mu cikin addinin Allah sai wasu daga cikin wanda suke da alaka da musulunci suka ɗauki wa irin waɗannan manufofi amma inda zaka je babu shi a karantarwa addinin Allah kuma wannan iya daga cikin gaskatuwar manzon Allah cewa za mu bi hanyoyin wanda suka gabace mu kuma ya shigo mu cikin addinin Allah shi yasa sai mun yi hankali game da addinin mu muna ɗan uwa muna faɗa haka ne wallahi saboda mu kubuta a gidan wannan duniya mai rikici din daɗewa ka sai ka mutu din daɗewa ka sai ka mutu kuma in ba a gaya maka ba gaskiya an cuce ka kuma idan da za mu zo mu ce mu yi karatu abinda muke so ne za mu faɗa mu watse to ba addinin Allah ba muke yi shi sa yawan musulmi irin waɗannan ababe da yake faruwa a cikin al'ummanmu idan an zo yanka za a mace sunan wani Allah a yanka ko a yanka dabba daga ƙeya duka wani sharɗin aljannai ne za a ce eh za a yanka kaza amma ta wuya za a yanka ta duka wani shirka ne ga Allah ko kuma dabbar abin ne ta daranta akwai za gani an zo an buɗe dabba an yi rami a binne ta da ranta duk wannan ya saba ma karantawa addinin Allah shi yasa yan uwa musulmi kiyaye addinin babu wani abu da ya wuce kuma wannan addini namu kuma Allah subhanahu wataala ya mana alkawari duk a yayin da muka kyautata tauhidi muka kyautata bautansa to Allah ya mana alkawarin arziki da albarka a cikin kasashen mu amma wallahi matukar wani iya shirka ga Allah wani iya dauka haƙƙin Allah yana ba wani to wallahi ba za mu samu zaman lafiya a cikin rayuwar mu ba jazakallahu khairan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ba za mu gushe muna da aka je makabarta su a ka'idan su kabarin su duk ana ɗakuna ne ake yi a tura gawa shekara takwas ko goma sai a hudu mutum ya zama kashi sai a tattare sai a kawo wani gurin asa to da aka zo ana hudo irin tsahin makabarta a guraren da aka binne aka ringa hudo layoyi da kulle-kulle da butubutumin mutane da aka ringa yin sihiri wajen mallakar miji da kuma haukata mutane to cikin abin da aka hudu aka hudu ta babbar takarda takardar aya za ku tana nan a tare da ni a cikin a cikin hoto iya daga cikin abin da ba zan taɓa manta ba wanda ya ban mamaki kuma ya tara mana hankali a cikin al'umma shine a jikin takarar bayan an yi ƙulumboto da komai sai aka rubuta bismi iblisir rahmanir rahim a uzubillahi na shaitan Allah kare kawai shi dama shi ɗan ka biya masa bukata to duk abin da kake so in ka kafar cewa Allah wallahi zai iya maka mun ce akwai wanda suke suke wa iblis shaidan biyayya kabar wankan janaba ya yarda kuma yana saduwa da iyalinsa ya san cewa sallar da kake aikin banza kake saboda waje na bace a jikinka wani ce a ka bar sallar la'asar kawai duk salloli ka yi su komi kada kai ya san ka cewa Allah wani ce a azhar kawai ka ringa raka'a uku wani ce a abinda nake so kawai qur'ani ka kulla izo 30 a kawarka ta hagu ka kulla izo 30 a kawarka ta dama ka darme ka ringa takawa ka je ka yi bayan gida a salanga ka dawo shi ke nan abin da ke so duk abin da kai so ne zan maka to shi dama shaidan babban abin da yake bukata ka kangarewa Allah to kaga wannan duka iya daga cikin abin da musulmai a yau suka jarabtu da shi wanda wallahi duk abin da zaka samu a gidan duniya wallahi sai ka mutu duk wani wanda zai ka maka ka raba wani da wani ko ka raba tsakanin ɗa da mahaifi ko ka raba tsakanin mata da miji ko ka raba tsakankanin wani bawan Allah da wani bawan Allah ko ka haukata wani ko ka sa wani mutum ya bar gari a yi ta neman sa a rasa iya dai abin da aka maka miliyan ashirin ce wallahi wata dan in kana ɗauka sai ka je ka sa hannunka ta ƙare ko mun daɗewar lokaci ta ƙare babu amma kuma Allah ya mance bai manta ba shi sa wani abu na gidan duniya wallahi kada ya ɗauke ka karbi da addininka to a wannan bangare yan uwa musulmi manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa la'anallahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsinewa duk wanda ya yanka dabba da sunan wani Allah ma'ana kalmar ta al'anu a larabci shine al-ibadu wa tardu ar rahmatillah shine a nisantar da mutum a kore mutum game da rahmar Allah don Allah akwai albarka idan an ce Allah ya tsine wa ne ma'ana Allah ya kore shi rahamar Allah ba zai ganta ba to Allah ce duk wanda zai kama dabba ya yanka ta da sunan wani Allah ko da a ce a cikin ambatan ka ambaci sunan Allah ka ambaci sunan mala'ika ka ambaci sunan annabi Muhammad ka ambaci sunan annabi Musa to kayi wa Allah shirka akai Allah ce wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alai kada ku taba yarda ku ci dabban da ba a ambaci sunan Allah wajen yanka ta ba shi yasa dabbar da aka ambaci suna ko mala ko annabi ne ba za a ci naman ta ba nabi la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsinewa ya nisantar da rahamarsa ga wanda yake zagin mahaifansa sabai suka ce ya mutum zai zagi mahaifansa manzala ce shine wane ya kunduma wani a shari'a ya samu mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya zaga kai ma ka zaga shi ma ya zaga kai ka zaga to duk wanda suka yi irin waɗannan to Allah akwai tsinuwa da ɗebewa albarka ga mai irin wannan shi yasa duk yayin da wani ya zage ka kada ka rama a gefe guda akwai mala'ika yana meda maka yana amsa maka haka ya faru a zamanin manzon Allah duk wanda ya zage ka kai kuma mala'ika ne yake amsa ba yake meda ma wannan ainihin kalmar da yake faɗa na biyu la'anallahu man awa muhdisan Allah ya tsine wa duk wanda ya bai wa mabannaci mafaka nan malamai suka ce mabannaci ya amsa sunan duk wata nau'in banna a kaddara mutum ne ya yi kirkire a cikin addini ko ya zagi manzon Allah ko ya zagi addinin Allah kai ka bashi wani guri ka ɓoye shi ana ta neman shi za a mashi hukuncin Allah to Allah ya tsire wanda zai ba irin wannan mabannacin mafaka duk wani mabannaci da ake neman shi a miƙa shi zuwa ga hukuma ka kama shi kai ka rike shi kamar ka ɗaure wa ɓanna gindi ne to Allah ya tsine mai irin wannan la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi Allah ya tsine wa duk wanda ya canza iyakoki na ƙasa ma'ana iyaka ta ƙasa masu shiga cikin karukan mutane ko gonakan mutane saboda akwai hadisi sahihi manzara ce manikta ba a shibran min al-ardi zulman tuwiqahu min sab'i aradin duk wanda zai ciwa wani bawon Allah gida ko gona daidai da ɗani ɗaya shine daga wannan ya saka zuwa nan ka cinye wa mutum to Allah zai sa a gingimo wannan iya adadin abin da ka ci tun daga wannan ƙasa ta farko har zuwa ƙasa ta bakwai za a gingimo shi amma mutum rawani na wuta gobe kiyama a ringa mai azaba dala ina ga wanda ya ci kare ina wanda ya ci kare biyu to iya wannan faɗin da ka ci shi za a ɗauko shi har ƙasa ta bakwai ya koma wutar jahannama amma mutum rawani a ɗaure shi a ringa mai azaba a cikin wutar jahannama to Allah ya tsine mai irin wannan رواه مسلم إمام مسلم سد وانا حديثي وعن طارق بن شهاب عن سامور طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن الله إذا دعمن شن الله سقرت بتا أغريش يا فتا دخل الجنة رجل ونباو الله يا شقاء الجنة في ذباب سبود قدا wa dakhala an-nar wani bawan Allah ya shiga wuta wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin wani bawan Allah shi ma ya shiga wuta saboda kuda qalu suka ce wa kaifa zalika ya rasulullah ta da tsaka haka ya kasance ya ba aikin Allah qala sai manzon Allah sa suke cewa marra rajulani ala qaumin wasu mutum guda biyu sun zo hucewa ga wasu bayin Allah lahum sanamun suna da gunki la yajuzuhu ahadun ba wani wanda isa ya huce ta wannan gaban gunki hatta yuqarriba lahu shay'an har sai ya gabatar da wani abu na abin ibada wani abu na yanka ga wannan gunki saboda ka san duk a yayin da wani ya kangare wa Allah to fa masa ya za a yi wasu su bi wannan hanyar in ka ma zai a maka azaba fakaru sai suka faɗa li ahadi ma ga ɗayansu qarrib suka ce yanka wata dabba gaban wannan gunki namu kale yace laisa indi shay'un uqarribu yace ba ni da wata dabba da zan yanka gaban wannan gunki naku qalu lahu suka ce masa qarrib walau dubaban ka gabatar ko da kuda ne cire mai kai a gaban wannan gunki musan dai ka kashe rai saboda wannan gunki namu wannan bawan Allah bayan sun gaya masa haka fakarraba zubaba sai samu kuda sai cire mai kai yace wannan kuda ya gabatar da shi zuwa ga wannan gunki fa khallu sabilahu sai suka bar shi ya tafiyansa sanadi haka Allah ya ce mala'iku wannan dan wuta ne duk abin da zai aikata fa dakhala an-nar ya shiga wuta wa qalu lil akhar eh yazo wucewa suka ce masa qarrib gabatar da wani abun bauta wani abun yanka ga wannan gunki namu فقال يتي ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل yace ni kin nan da kuke gani na shi yasa ma shi wannan na biyu kin ma bai ma dan kasancewa jajirtacce ne ai kaga na farko cewa laysa indi shay'un uqarribuhu ba da abin da zan gabatar amma shi cewa ana gaya masa da shi ba ya da cewa a shi kwata kwata babu wani abu da ya isa ya gabatar masa in banda Allah mai gawa da buwaya ba fadarabu unuqahu nan take suka cire masa kansa fadakhala an-nar sanadi haka Allah ya gafarta masa shiga aljanna din da yake akwai maganganun malamai akan hadisin amma mai suka ce wannan ma'anar sun ma'ana ce wanda take a hili duk a yayin da mutum zai gabatar da wani abin ibada ga wani Allah ya mutu akan haka to ba zai shiga aljanna ba jiba da Allah ne dauki alƙawarin cewa Allah ya haramtawa duk wanda ya mutu iya shiga iya shirka ga Allah Allah ya haramta masa shiga aljanna malai ce rawahu ahmad imamu ahmad fitar da hadisi fihi masail a cikin akwai masaloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru qul inna salati wa nusuki mun ga fassara me ake nufi da cewa lalle sallata da yankana duka sun tabbata na Allah ne athaniya mas'ala ta biyu tafsiru fasalli li rabbika wanhar fassaran cewa kayi sallah ga ubangiji ka shi kadai wanhar kuma kayi yanka domin Allah shi kadai athalitha mas'ala ta uku albada'atu bi la'nati man zabaha li ghairi la fara tsinuwa ga wanda ya fara aka fara fara tsinuwa ga wanda ya yanka ga wani Allah kaga an jiro nau'in mutum guda uku la'ana Allahu man zabaha li ghairi la la'ana Allahu man la'ana walidayhi la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard to an fara gabatar da bayani akan wanda ya zamanto ya yi yanka ga wani Allah saboda babbar ibada ce wanda ba a gabatar da ita ga kowa in banda Allah subhanahu wataala arabi'a mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidayhi tsinewa wanda mahaifansa suka tsine masa wa minhu an an tal'ana walidai walidai walidai rajul daga ciki akwai mutum ya tsine wa mahaifan wani bawan Allah fayal ana walidai shi ma ya tsire wa mahaifanka to kaga anan kun yi ba daidai ne wajen tsiruwa a bangar a wajen wajen zagagge ne akai ma'ana abin da ake nufi Allah an anan shine zage zage kai ka zage mahaifansa shi saboda a cikin zage yan uwa ana kai har ga tsiruwar ma kaji musu ya ce Allah ya tsine ba kai ma ce Allah subhanallah to a ka'idar shari'ar musulunci duk a yayin da kace Allah ya tsine wa wani to wannan tsinuwar sama take yi tana zuwa sama sai Allah ya sa a rufe mutum ƙohohin sama gaba ki ɗaya sai ta nemi dawowa ƙasa sai Allah ya sa a rufe kuma ƙohohin ƙasa kuma sai a bar ƙoha guda biyu ƙoha ta wanda ya yi tsinuwan furcin tsinuwa ya hutu daga bakinsa ƙoha ta bi kuma wanda aka tsinewa to wannan tsinuwa sai ta je wannan ƙoha ta wanda aka tsinewa idan wannan bawan Allah ka tsine masa ba a bisa haƙƙi ba kawai wani abu ne na san zuciyanka kai amfani ta hanyar rashin mallakar zuciyar ka tsine masa to ana kana wannan tsinuwar za ta je ta fada wannan kowa sai a rufe ita ma saura kofa nawa kofa daya to wannan kofa dayan za su yi ta shawagi karshe dai sai ta koma ta inda ta fita shine sai ta fado mai tsinuwar shi sa duk mai yawan tsinuwa sai ka ganshi a tsinance saboda zai tsire wa wani wanda bai cancanci tsinuwar ba sai ta fado masa shi da kansa iya nisantar da kansa game da rahmar Allah abu na gaba الرابعة شيني مالك سوى الخامسة لعن من آوى محدثا إلي ودو دي بيوا مبنى شبفك وهو الرجل يحدث شيئا شيني مثلا دي يكري كري كو يفاري وانا أبو يجب فيه حق الله ده حق الله يكي زما واجبي أكي ana bukatan sa aje a zarta masa da wani hukunci saboda mabannaci ne ka bashi mafaka ka tsare shi to wannan ka sani cewa akwai tsinuwar Allah akai fayaltaji'u ila man yujiruhu min zalika sai je ya faku zuwa ga wani wanda zai tsare shi akai to idan an faɗa haka ɗan uwa min babu aula irin abin da ke faruwa a yanzu a kama mutum da laifin da hukuma za ta yi aikin da sai a je a ringa nuna sanayya da cin hanci da ƙoƙarin kar shari'a ta yi aikin da duk iya daga cikin waɗannan abubuwa iya daga cikin abin da ya ruguza al'umma mai yan musulmi rashin yarda doka ta yi aikinta Allah da subhanahu wataala da ya sanya doka saboda in an bita za a zauna lafiya ne amma duk a yayin da ake kangare wata to ba za a kai labari ba as-sadisa mas'ala ta shida la'anu man ghayyara manar al-ard shine tsinuwa ga duk wanda ya canza iyakoki na ƙasa wahiyal marasim sune alamomi allati tufarriqu baina haqqika wanda suke bambanta suke rarrabe tsakanin haƙƙinka wa haƙƙi jarika da kuma haƙƙin makwabcinka min al-ardi na ƙasa fatughayyiruha bi taqdimin aw ta'khirin sai ka canza ta ta bangaren ragewa ko ƙarawa bangaren ragewa abu ne a hili hili ne kuka mallaka tare da wani bawan Allah shikenan wajen rabawa sai kai kokari ka shigo bangaren sa ko kuma a'a a iya kaddarawa cewa duk wanda ya ƙara abu kaza a bangaren irinsa za a kwace kai suka yi dubara ka je ka ƙara masa ta yadda za a kwace masa wani abu duka wannan zalunci ne akwai surori daban-daban za su iya shiga cikin wannan babe as-sabi'a mas'ala ta bakwai alfarqu bayna la'anil mu'ayyan bambanci tsakankanin tsirewar mutum da ainin sa shi yasa a shari'ar musulunci ba za ka ce ba ga wani zaidu na ka ce zaidu Allah ya maka kaza ba a tsire mutum ko da mutum iya zina ka ce wannan kai inna tunda kayi zina Allah maka kaza ba a yin wani abu sai dai ka masa addu'a in ka iya Allah ya shirye shi amma ka samu tawaga ta mazinata ce Allah ya tsire wa mazinata wannan baka saba wa Allah ba saboda wannan tsiruwa ce a cikin rukuki a cikin dandazon jama'a Allah ya tsire wa masu irin abu kaza to wannan wannan shari'a ta baka dama amma ka dauki mutum bi ainihi ka ce wani Allah ya tsire masa to akwai matsala saboda wannan bawan Allah baka san karshen sa yaya Allah zai cika masa da shi ba yau wayan bayan Allah sun kangare wa Allah a farko daga baya sun shirya to shi da ba la'anul mu'ayyan ka kama mutum da ainin sa ka tsine masa wala ani ahli ma'asi da tsinewa wanda suka zama to masu saban Allah ala sabilil umum akan huska ta gamewa wannan babu laifi a game ka tsinewa masu wani laifi a game amma mutum ɗaya da ainin sa shari'a bata baka dama akai ba الثامنة مسألة تتقص هذه القصة العظيمة wannan kissa mai girma wahiyar kissatu zubab ita ce kissa ta ainihin kuda wanda ya gabata at-tasi'a mas'ala ta tara kaunuhu dakhala an-nar kasancewarsa ya shiga wuta bi sababi zalika zubab saboda wannan kuda alladhi lam yaqsidhu wanda bai nuface shi ba yayi haka ne dan ya samu kansa bal fa'alahu takhallusan min sharrihim yayi haka ne saboda ya kubutar da kansa game da sharrin su al'ashira matsala ta goma ma'arifatu qadr shirki sanin matsayin shirka da girmanta fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mummunai kaifa sabara zalika yaya wannan bawan Allah yayi hakuri alal qatl akan a kashe shi wa lam yuwafiqhum bai datar da su ba ala talabihim akan abin da suka nema ma kaunihim lam yatlubu illa al'amal adh-zahir tare kasancewa ba su nemi komai ba in banda aiki a hili zuciya a hannun Allah take da zai kama ya kashe a gabansu a zuciyarsu yana ki to kaga da zai iya kubuta a baban wasu haka za su ce to amma tare da haka ya san cewa wannan ibada ce kuma bai halitta ka yi mudahana a kanta amma ya ce ba zai ba alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya annal ladhi dakhala an-nara muslimun cewa wannan wanda ya shiga wuta musulmi ne wanda ya gabatar da wannan kudakin li annahu law kana kafiran domin da a ce kafiri ne to kafirci zai sashi wuta ai ba wannan abin da ya aikata ba lam yakul dakhala an-nara fi dhubabin ba za a ce ba ya shiga wuta saboda ainihin kuda الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو فيه شاهد للحديث الصحيح أشكي أكوي أبن ديكي شيدا ذا حديث صحيح من ذا لا يفعل شوى الجنة أقرب إلى أهدكم من شراكنا عليه الجنة tafi kusa ga ɗayanku sama da katana ta takalminka ɗan abu ƙarami za ka yi ka shiga aljanna wani bawan Allah ya shiga aljanna saboda ikaya ya ga wata kaya akan titi tana cutar da mutane Allah ya ce ya gafarta masa wata baiwa Allah ta shiga aljanna mace ma mace ce wanda tana da mayagun halaye amma Allah ya kaddara mata su shiga aljanna saboda ta shayar da kare ayyuka kanana wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim wanda wannan kadai yan uwa abu ne mai fadi sannan kuma wan naru mithlu zalika haka ita ma wuta kwatankwacin haka ne ta yi kusa da ɗayan ku sama da katar takalmi ɗan ƙaramin laifi za ka iya yi ka shiga wuta wata baiwa Allah ta shiga wuta saboda mage ta tsarme mage bata ba ta abinci ba bata sake ta ba har ta mutu da yunwa Allah ya ce wannan baiwa Allah yar wuta ce shi yasa kina ƴan uwa mu yi iya kokarin mu daga cikin abin da zan yi tambiya akan da ana nuna lokaci ya tafi magana innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan fa hiya tahwi bihi fi nari jahannama 70 kharifan magana za ka yi ƙanƙanuwa shi sa wallahi mu yi hankali da bakin nan namu abu za ka faɗa kaɗan a yi dariya kuma abin yana da alaƙa da Allah ko ka zolayi ubangiji abu masu zolayi Allah fa ko mahaifinka in kana da ladabi ba za ka gaya mashi wata kalmar da za ka gaya wa mahalicinka ba amma za ka jama'a suna gaya wa Allah irinta to wannan kalmomin su suke sa mutum wuta bai sani ba مالتي الثالثة عشرة مسألة تقوم شاءكو معرفة أن عمل القلب سنن شوى أيك زوتيا هو المقصود شيري أبن نفي الأعظم ما في جرمة مالتي حتى عند عابرة الأوثان هم أقول ما سبو تنقوما كسبو رسنسا وأنا باين الله سيسني كما سني سنها لك ننزام تكيسا هو وعليكم السلام ورحمة الله نعم